أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل الله فلا هادي له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a wato hudu ga watan sha'ban watan takwas kenan watan sha'ban makocin ramadan Allahumma ballighna Ramadan. A shekara ta 1447 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi daidai da 23 ko? Yawwa 23 ga watan 1 shekara ta 2000 da 20 da afwan shekara ta 2026 miladiyya. don ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai albarka na babban masallaci ko masallaci mai albarka na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba duk sati wato ranar juma'a tsakanin magariba zuwa isha wannan kuma shine darasinmu na hamsin da shida a wancan sati mun ta kokwanto ni dai na faɗi daidai wato na fara cewa darasi na hamsin da biyar to hakan ne kuma amma dai aka yi ta abin nan da ƙarshe dai hakan ne wannan shine darasinmu na hamsin da shida a cikin suratul bakara kuma sai zamto shine darasi na hamsin da hudu muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai tare da aiki da shi Allah ya mana jagoranci Allah ramma Allah subhanahu wa ta'ala dama a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta 216 ko yau in Allah ya da za mu tashi farkon aya ta 217 kenan Allah ya mana jagoranci Allah ya ce ya sa'alunaka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام suna tambayanka dangane da wata mai alfarma wato suwaye suke tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wata mai alfarma eh? muna karanta ya sa'alunaka ya sa'alunaka anil ahilla can muka ce sahabbai ne ko to a nan ba sahabbai ba ne ba nan kafirai ne suke tambayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wata mai alfarma wato dangane da wato yaƙi a cikinsa me ya faru suka yi wannan tambayar shine za mu ji daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama dole ƙur'ani sai da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ka karanta shi haka ba za ka fahimci ayar menene ya sa'alunaka an shaharul haram qitalun fihi kun gane ko suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma wato yin yaƙi a cikinsa wani watanni ne masu alfarma watanni masu alfarma mun karanta su ba da daɗewa ba akwai sha'aban wanda ya ƙare ko muka shiga abin na afuwan ba sha'aban ba rajab shine ya ƙare muka shigo sha'aban babu sha'aban rajab zilƙa'ada sai zilhajji sai muharram wayannan su ne wannan shi sha'aban baya cikin wata mai alfarma shine sha'aban watan da muke ciki ramadan ma baya cikin wata mai alfarma don a cikinsa ma aka yakin mai uhud ko ba haka ba cikin ramadan ga mutane na da azumi ka san musulmai ba ragwaye ba ne ba amma rajab kuma wannan ayan ma tana magana ne akan rajab din in gane ko watan da ya gabata wato abin da ya faru shine hadisi ya zo wato daga jundub bin abdullah wani ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ba mu labari ya ce anna rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama ba a rahaban annabi sallallahu Alaihi wasallama ya aika wata ‘yar ƙaramar rindina idan aka ce rahab shine daga uku zuwa tara abinda bai kai goma ba daga uku zuwa tara shi ake cewa rahat wata jama'a to duk wato rindinar da manzan Allah bai je ba suna ce mata sariya bai tafi tare da ita ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wannan yan runduna shi yasa a nan abdullahi dan abbas ya ce ma mutum bakwai kun ga dai muna nan da mun ce daga uku zuwa tara shi ake cewa rahaban a larabci to abdullahi dan abbas ya ce ma mutum bakwai kamar yadda ruwaya ta nuna daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda don annabi sallallahu alaihi wasallama zai ya aika wannan runduna wa ya sa jagora a farko wa ba sa alaihi ma'aba ubadata bin jarrah ya sanya ubaida afan ubaidatu bin jarrah wasu suka ce shakkun rawu ya ce au ubaida bin harith annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ya wakilta musu ubaida ubaidatu bin jarrah ɗaya daga cikin mai asharatul mubashirina bil janna ko ba haka ba ko kuma ubaidatu bin harith kun gane ko to ɗaya daga cikin su yayin da annabi ya ce gashi ka jagoranci mutane ga wani aiki zan baka ka je ku yi kun gane ko ya tura shi zuwa inda zai tura shi me ya faru gare shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya tafi fa baka sababatan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan wanda manzo Allah ya wakilta daga cikin sahabbai sai ya kama kuka yana jin ba daɗi ya damu yana kuka saboda ne soyayyarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rabu da shi har za a tura shi wani gari kun gane ko a aike shi wani abu sai ya kasa rike kansa ya ta kuka ya damu fajalasa fa ba'atha alaihim makanuhu abdullahi bin jahash sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abdullahi bin jahash a maimakon wancan ubaidatu bin jarrah ko kuma ubaidatu bin harith sai ya yi maimakonsa da wato abdullahi bin jahash wa kataba lahu kitaban sai ya rubuta masa wata takarda kun gane ko shi abdullahi bin jahash din annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta masa wata takarda a cikin takaddan nan ya rubuta wasu abubuwa amma sai ya ce masa wa amarahu Allah ya ƙara alkitaba hatta ya balaga makana kun gane ko makana kaza wa kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya karanta wannan takaddar har sai ya je waje kaza guri kaza kun gane ko sannan zai karanta wannan takadda wa qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tukrihanna ahadan ala sayyi ma'aka min ashabika kada ka tilastar da kowa daga cikin mabiyanka waɗanda na aike ka tare da su kaga ka cewa kowa dole sai ya bi ka inda za ku tafi in ka bayan ka karanta takardar in gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ta me zai faru falamma qara alkitaba yayin da abdullahi bin jahsh ya karanta wannan takarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi istarja'a sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gane ko dama wannan shine mu'mine haka suke idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin an ba su aiki mai nauyi in gane ko da ya karanta bayan istirja'i wa qala sai ya ce ku ji biyayya ga sahabban manzan Allah ga Allah da manzansa bayan ya karanta takardar duk da abin da aka ambata a ciki yana da tsanani a kansa sai ce sam'an wa ta'atan lillahi wa rasuli biyayya ga Allah da manzansa ta tabbata zan yi biyayya ga Allah naji naji kuma abin da Allah yake so abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake so ko da raina baya so zambi wannan kuma shine hakikanin imani kun gane ko yayi wannan fa akhbarahum kabara sai ba su labarin abin da ke cikin takarda su wa'annan wanda aka tura su tare da shi kun gane ko wa qara alaihimul kitab ya karanta musu wannan abin da ke cikin littafin faraja rajulani sai mutum biyu daga cikin wa'annan mabiyan nasa suka ce su za su dawo suka dawo gida dama annabi ya ce kat ya tilasta musu ko ba haka ba kun ga idan su bakwai suka tafi to kaga yanzu biyu sun dawo saura mutum nawa biyar in kuma ba a irga da biyun da suka dawo ba da kenan su takwas ne ko a su tara ne ko to yanzu biyu sun dawo saura nawa zai saura bakwai to haka dai za mu ɗauki ma'anar hadisin wa baka baqiyatuhum saura da suka tsayu tare da shi mun gane ko to ana cikin tafiya falaqau ibn hadrami sai suka haɗu da ɗaya daga cikin kafirai ana ce masa ibn hadrami mun gane ko faqataluhu sai suka yi yaki har suka kashe shi amma me ya kawo haka annabi abin da ya tura su su yi caye su je su tare masa ayari kun san ayari ko shine jama'a wacce ta fito da kayan wato fataucinta a kan raƙuma za ta tafi wani gari zuwa kasuwanci da haka ake yi a zuba kayayyaki kan raƙuma a je a ci kasuwa wani gari daga cikin garuka to wannan jama'a da dabbobinsu da kayayyakinsu da guzurinsu shi ake kira ayari to annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin irin yadda ake karya lagon kafirai to ana yana aikawa a tare irin wannan ayari din kamar yadda ya faru a yakin badar a yakin badar asali ayari aka je a aje a tare kun gane ko sai kuma Allah ya kaddara sai an yi yakin kun gane ko to wannan ma sai ce su je su taro ayari to amma daga nan sai su kafiran suka yaki wato suka yi abin da suka yi gaddama to su kuma su abdullahi bin jash ya kasance sun ɗauka ranar nan da za a buga wannan yaƙi 29 ne ga watan wanne ga watan jimada al'akhira ba daga shi sai sha'aban ba sai rajab ba eh daga jimada al'akhira wanda ake cewa jimada sani ko ba haka ba sai mai rajab ko to sun ɗauka 20 ga wata ne ga wannan jimada al'akhira ashe wata ya kai wato yana ɗaya ga watan rajab ne sai suka yaƙe su har suka kashe ibn hadaran bayan wannan ta faru an kashe ibn hadarami walam yadru anna zalika yawmin min rajab a wata ruwaya awwal yawmin rajab kun gane ko basu sani ba cewa ashe wannan rana ta farko ce ta rajab faqala al mushrikuna lil muslimin sai mushrikai suka dinga aibata musulmai suna cewa da su qataltum fi shahril haram kun yi kisa a wata mai alfarma watan rajab kaga daman mutumin da yake so ya kama ka da laifi duk ran da ka yi saɓanin a ƙa'idarka to zai soke ka da ita yanzu za a ga ustazu in gane ko da sigari ya kake gani sai ya ce kai ha gan shi ha gan shi ɗan ta'adda sai ma a ce ma ai ba ma sigari ba ce ma a ƙara kan gamata a ce ko wata ƙwaya ce kun gane ko tunda ya sa ƙa'ida shi ba zai saba ma Allah ba ko sigari ba zai sha ba to kaga duk ranar da aka gan shi da ita menene sai a aibanta shi a ce yawwa a ce ma ƙwaya ce ma a ƙarawa miya gishiri kun gane ko to sai suka dinga cewa qataltum fi shahril haram yanzu kun kun yayi kun yaki bayan ku da kanku aya shari'a da kuka yadda da ita musulunci ya hana yaki a cikin watanni masu alfarma gashi a rajab ne kuma kuka yaki kuka yaki kafirai har kuka kisa a ciki suka kan ba ma abin kun gane ko fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da yas'alunaka an shahrul haram qitalun fi suna tambayar ka dangane da yaƙi cikin wata mai alfarma wato don me don su yi matsayin maka da hujja kai ka ce haramun ne kada a yi haka amma kuma gashi ka tura sahabbai sun je sun yi yaƙi har sun kashe ɗaya daga cikin wato ɗaya daga cikin su kafirai kaga suna so sa aibata annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya saukar da aya sukutum don ya kare annabi da sahabbai akan abin da suka yi sai Allah subhanahu wataala ce yas'alunaka an shahrul haram qitalun fi suna tambayar ka dangane da yaƙi wato a cikin wata mai alfarma shine watan Rajab da sauran guda uku wato abin da ya faru wannan mai afkuwa ta faru a cikin Rajab ne to su kafirai bayan sun yi wannan tambaya sai Allah subhanahu wataala ya sa ga amsa in gane ko ba za a ƙi ba ku amsa ba ba dai amsa kuke nema ba ƙitalun fihi ko meye hukuncin yaƙi a cikinsa kuna so ku yi gatse ko ku kawo tambaya ta izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallama to ga amsa ƙul ka ce da su ƙitalun fihi kabirun yin yaƙi a cikinsa babban laifi ne kabir shine min kaba'ir zunub wato babban laifi ne laifi ne saban Allah yin yaƙi a cikin wata mai alfarma ba amsa ta zo ba in ma ita kuke so to ba ga ƙarin bayani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ikhraj wa afwan sai ce wa saddun an sabilillahi da amma bayan cewa yaƙi a cikin wata mai alfarma babban laifi ne to ba shi kaɗai ne babban laifi ba fa wasaddun an sabilillah kun gane ko hakanan kange mutane dangane su shigo addinin Allah shi ma babban laifi ne kun gane ko ka tuhume ni da laifi to an ji laifi ne amma wasaddun an sabilillah hakanan kange mutane daga hanyar Allah a hana su imani a hana su shiga musulunci kun gane ko a hana su su yi ibada Allah to shi ma babban laifi ne bali ma ya fi zama babban laifi a kan yaƙi a cikin wata mai alfarma na gaba sai Allah ya ce kuma wa kufurin bihi da kuma kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala da kafirce wa manzan Allah subhanahu wa ta'ala shi ma babban laifi ne akwai laifin da ya kai kafirce wa Allah da manzansa to wa kufurin bihi da kafirce ma addinin Allah shi ma babban laifi ne sai Allah ya ce wal masjidil harami hakanan sai ka kaddara wa saddun an masjidil harami da kuma kange mutane daga zuwa ɗakin Allah mai alfarma manzala sallallahu alaihi wasallama sulhu hudaybiya ne ya haifar da ita ya taho zai shiga maka ya aikin umara ko ba haka bane ba suka hana shi da shi da sahabbansa suka ce sai dai dawo ta shekara mai zuwa suka ce sai dai a sulhu sahabbai sun ɗau zafi zuciyarsu tana ƙuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale su a bari sai shekara mai zuwa to wannan menene shi ba ta'addanci bane shi ba babban laifi bane ba to shine wasaddun kenan wal masjidil haram sai ka kaddara wasaddun anil masjidil haram da kuma kange mutane zuwa ɗakin Allah mai alfarma kamar yadda kuka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama a sulhu hudaybiya kuka hana shi shiga makka don yayi aikin umara tare da sahabbansa to shi ma babban laifi ne daga cikin laifuffukan ku gashi nan suna da yawa wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da yan maka daga garinsu sahabban manzan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ku sa sun yi hijira sun ban muku gari ba aka tsanani ya tsanani kuka tsananta musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai zuwa habasha hijira ta farko kenan ko ba haka ba sannan dai abu ya ƙara yin tsanani aka ƙara tura sahabbai zuwa habasha hijira ta nawa kenan biyu kai da tsanani ya tsanani har suka yi yunkurin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka yi hijira zuwa na madina shine hijira ta uku kun gane ko manzo Allah da sahabbai gabaki daya suka tafi wato zuwa wato madina kun gane ko duka wannan menene ba laifi ba ne ba to shine an ji ga amsa kuto wa'annan kuma wanda kuka aikata shi kuma ya sunansa shine Allah subhanahu wata'ala ya ta jero musu daman tambaya Allah yana cewa la tasalu an ashiya in tubu da lakum tasu'ukum sun tsokano kansu ba tambaya guda suka yi ba dangane da wato yaƙi a wata mai alfarma don dai izgilanci to ga abubuwan laifukansu Allah ya tona musu asiri shi kuma mai sunansa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan ya ce wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah sai ce wa ikhraju ahlihi akbaru inda Allah wato fitar da mutane daga daga wato gidaddajinsu ko kuma garinsu su tafi zuwa wani gari saboda kun matsa musu akan addinin su akbaru inda Allah shine yafi tsanani yafi zama babban laifi a gurin Allah da kuma sauran abubuwan da aka ambata ga na farko wato saddun an sabilillah ko na biyu kufrun bihi kun gane ko na uku wal masjidil haram ay wa saddun an masjidil haram na hudu ikhraju ahlihi minhu ko ba haka ba sai Allah ya ce akbaru inda Allah ba ta kare ba fa sai Allah ya ce wal fitnatu akbaru min al qatl to ga babban ga baki da wal fitnatu me fitina anan shirk inda shirka la zulmun azim kamar yadda Abdullah na Abbas ya fassara al fitna yace ash-shirk wal fitnatu akbaru min al qatl shirka kuma shine mafi wato girman laifi da kisa a yi shirka ga Allah a haɗa Allah da wani a wajen bauta shi ya fi zama babban laifi akan a kashe rai kun gane ko? to kenan kuma musamman ran da ta kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kisan ibn al-hadrami idan an kashe shi wato an yaƙe shi a wata mai alfarma duka bai zama babban laifi kamar shirkar da kuke da kafircin da kuke yi ba kun gane ko? shi yasa Allah ya ce wal fitnatu akbaru min al qatl shirka shine mafi girman laifi akan kisa da aka yi har kuke zargin mutane Allah subhanahu wataala ya ce wala yazaluna su fa kafirai ku tsaya ku ji ku saurara da kyau wala yazaluna yuqatilunakum ba za su gushe ba suna yakar ku ku musulmai hatta yardukum an dinikum har sai sun wato sun mai da ku baya kun bar addininku kun yi ridda kun bar addininku kun gane ko shine hatayar dukun har sai sun mayar da ku zuwa ga kafirci kenan an dini kun kun bar addininku kun kafirce ma Allah sun sa kun yi ridda ba za su taba barin yaƙakku ba kaga ko dai su yaƙe ku da mukami su tsorata ku ta hanyar ku bar addininku ko kuma su yaƙe ku ta hanyar tunani gazul fikri kun gane ko wala ya zalu na yuqatilu na ku ai ta sawwara muku abubuwa yanzu yaro yana daki ya dau waya ai ta tura masa wasu tunani marasa kyau ya gurbata tunaninsa har ya da kadai ta waya kawai yana yana duba wayarsa ana ta sa mai tunani mara kyau har ya bar addini dama Allah subhanahu wataala ce wadda kathirun min ahli kitabi law yaruddunakum an dinukum kuffaran hasadan min inda anfusihim su ko da yaushe kokari suke sai kun bar addini kokari suke ku kafirce ma Allah subhanahu wata'ala suna san wato ku kafirce ma Allah Allah subhanahu wata'ala ce to ba za su gushe ba suna yaƙar ad- suna yaƙar ku suna so har sai sun ga kun bar addinin ku in istata'u idan sun samu ikon yin haka mutukar suna da wata dama sai sun yi amfani da ita don su lalata ku ta hanyar zuwa su shagaltar da ku da raye-raye da wake-wake da buɗe muku gurare na shakatawa waɗanda suke marasa kyau na saɓan Allah guraren caca mutum ya je ya sa kuɗinsa a caca ya ga ya bugo ya sa dala ashirin sai ya ga ya bugo jika ɗari gobe ba dole ya koma ba saboda son zuciya shaidan ne haka wata ya ruddu kuma addini kuma in istata'u har sai sun sa kun yi rudda kun bar addinin ku idan sun samu ikon yin haka Allah subhanahu wataala ya ce wa man yartadid minkum duk wanda ya rudda kuwa ya bar addinin shi daga cikin ku kunnan ku ku bude kunnan ku da kyau inji Allah ce wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya rudda ya bar addinin sa fa ya mutu ya mutu wa huwa kafirun yana kafiri to fa'ula'ika habidat a'malu to wa'annan ayyukansu sun lalace sun tambaɗe fi duniya wal akhirah a duniya da lahira in kai ne ka fi kowa zakka ka fi kowa sallah ka fi kowa azumi ka sake kai ridda ka bi kafirai ka bi son zuciya kai ridda ka bar addini to aikinka ya rushe kun gane ko Allah ya ce فأولئك هبلت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار كما وإن سوني ما أبو تاوتا الله يمنصني هم فيها خالدون سوما سدوما ني أتكن وتا الله يمنصني karkashin wannan kalma ko jimla ta wa man yartadid minkum an dini fa yamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika wa'ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun akwai maganganu masu yawa bari alaramma ya karanta mana aya ta karshe sai mu shiga cikin bayanai masu tarin yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wato suka tashi daga garurukansu ba don komai ba sai don su je su tsaye da addinin Allah a inda za a bar su su yi. kun gane ko domin ma'anar hijira shine al-intiqalu min baladi shirki ila baladil islam shine curatuwa daga garin da ake shirka zuwa garin da ake musulunci garin da aka hana ka ka yi addininka to ka wajibi ne ka bar wannan gari domin hijira tana nan baqiya ila qiyamus sa'a inda an hana ka kai addininka ko ko in za ka yi addinin sai kana buya to bai halatta ka zauna a wannan guri ba matukar akwai gurin da za a bakka kai addininka inda bai halatta ka yi hijira ba shine garin musulmai inda aka bakka kai addininka banzu ba abu wanda ya halatta daga nan Nijar ya tashi ya ce ya yi hijira menene ne aka hana ka kai na addini da za ka tashi ka zagi zuga ka- ka bi harkar yahuda su kar- su dinga yi maka barbarar jihadi na ƙarya mu ga jihadi muna karanta na gaskiya a cikin Kur'ani ba na ƙarya ba wa zai tashi daga nan Nijar ya ce zai yi hijira wa ya hana ka addini wa ya hana ka kiran sallah wa ya hana ka yin sallah ku je ku duba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaban maka lokacin da yaban maka fa ba a iya kiran sallah sallallahu alaihi wasallam ana yin musulunci a ɓoye an matsa musu an sa musu takunkumi takunkumin da aka zawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu kamar sa har aure siye kas a siyan musu ka a saida kas a siya a gurin su ka a aura musu kas abin yayi tsanani kai da kansu daga cikin kafiran wasu suka ce abin yayi yawa wani ya je yage takardar da aka rubuta sallallahu alaihi wasallam in gane ko to wahajaru suka yi hijira wajahadu suka yi jihadi suka yi yaƙi don ɗaukaka karma Allah fi sabilillahi kenan ba dan wato don ɗaukaka karma Allah litakuna kalimatullahi hiyal uliya don karma Allah ta zamto ita ce maɗaukakiya a ban ƙasa suka yi jihadi don haka kun gane ko Allah ya ce to ula'ika yarjuna rahmatullah wa'annan su ne suke fatan samun rahama Allah eh mutumin banza yana fatan samun rahama Allah yanzu yahudawa da suka gane su tambadaddu ne kafirai ne yan wuta ne me suka faɗa ca suka lanta masanan nawu illa ayyaman ma'aduda shi yasa suke neman abokan shiga wuta kun gane ko amma Allah ya riga ya ce waɗanda suka yi imani innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wallazina hajaru suka yi hijira kun gane ko wajahadu suka yi yaƙi don ɗaukar karma Allah shine fi sabilillah Allah ya ce to ula'ika yarjuna rahmatullah waɗannan su ne suke fatan samun rahama Allah rahama Allah shine samun lada ladan nan shine zai haifar maka ka samu mai aljanna kun gane ko to su suke fatan wannan amma kafirai ba sa fata samun rahama Allah sai Allah subhanahu wataala ce wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma wato mai tausayi ne mai jin kai shine wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne jin kai shine tausayi kenan yana tausayawa muminai hadda kafiran ma Allah yana tausayin su domin baya son ya sa su auta yana so su yi imani su zo su masu shiga aljanna in gane ko to waɗannan ayoyi kamar yadda na yi bayani za mu dakata sai mu yi bayani akan abin da ya shafi ahkam kan kumanta wato wancan sati mun karanta kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum kun gane ko wa asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an وهو شر لكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله عفوا ناشد متشابهات نعم والله وانتم لا تعلم والله يعلم وانتم لا تعلم to ana ahkamu shar'iyya zamu hada da wannan aya kutiba alaikum mas'aloli ne guda biyu hukunci na farko da zamu karanta shine الحكم الأول هل يباح القتال كنغانيكو هل يباح هل يباح القتال في شهر الحرام shin ya halatta a yi yaƙi a cikin watannin nan ɗaya daga cikin watanni masu alfarma ko dai rajab ko mai ko zulƙada ko zulhajj ko kuma muharram muharram shine wata na farko na musulunci ko? a sai kuma wanne zilƙa'ada shi ne watan nawa watan sha ɗaya ko sai kuma mai muharram mun ce shi ne na farko ko to rajab na nawa ne na bakwai ko ba haka ba sai na ƙarshe wanne ne zilhijja shi ne wata na sha biyu ko eh wa'annan su ne watannin da aka ce haramun ne a yi yaƙi a cikinsu to tambaya nan shin menene hukunci yana halatta a yakin a cikin in ta kama jawabi shine ya ce dallata ayatu ala hurmatul qital fi shahrul haram aya dai karara ta yi nuni a bisa wato haramci a yi yaki a cikin wata mai alfarma bai halatta ba kai tsaye kawai musulmai su tashi cikin ɗaya daga cikin watannin nan su je su yaƙi kafirai an yi hani a ciki amma me aka yi saɓani wa qad ikhtilifal mufassirun sai dai malaman tafsiri sun yi saɓani akan me hal hal baqiyat hurmatun am nasakat shin wannan haramci yana nan a tabbaci ila qiyam sa'a har yanzu da muke karatun ayoyin ko kuma aya an shafe ta ne to wasu malaman kamar irin su aba Aba ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya ce ila anna hadhihi al-aya lam tunsakh wannan aya ba a shafe ta ba tana nan tana aiki wa kana yahlifu ala zalika ya kasance ma yana yin rantsuwa ya ce ya rantse da Allah wannan aya tana nan tana aiki ba a shafe ta ba cewa an wajabta wa musulmai yaƙi ko da wato a cikin wata mai alfarma da yaƙin ya kama za su yaƙi ba a shafe wannan aya ba yana rantsa kama kala ibn jarir kama yadda ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri ibn jarir tabari shaykhul mufassirin kun gane ko yace halafa aba billahi aba ya rantse da Allah annahu la yahillu linnasi baya halatta ga mutane gazu fil haram kun gane ko su yi yaƙi a cikin wato haram wato watannin da Allah ya haramta a yi yaƙi a cikinsu kun gane ko bai halatta ba ya rantsuwa da Allah aya tana nan kenan tana aiki sannan ya ce wala fi ashhurul hurum kenan haram kun san daman shi babu saɓani cewa a ka'aba wa man da kalahu kana amina to ya rantse da Allah a yaƙi bai halatta ba a yaƙi a cikin harami wato yankin da ka'aba take ko kuma ka ce yankin da aka shata aka ce nan harami ne wanda kafiri ma baya shiga cikin gurin kun gane ko duk wanda kuma ya shiga wannan gurin amintacce ne bai halatta ko da tsuntsu bai halatta ka yi farautarsa ba kun gane ko to da shi wannan gurin da kuma watanni masu alfarma sai ce illa shi ma ya ka istisna'i kenan za a iya warware matsalar illa ala sabilin daf'i sai dai a bisa wato ka kare kanka misali kafirai kamar yadda muka karanta a baya kafirai su ce za su shammace ku kuna cikin ayyukanku na ibada sai su shigo muku cikin harami to za a yi yaƙi a nan a kashe wanda za a kashe kun gane ko ko kuma a cikin watanni masu alfarma kafirai suka kawo muku hari an haramta muku ku fara amma za ku iya me ku kare kanku kenan anan saɓani ya ƙare kenan aya tana aiki sannan kuma idan lokaci idan su kafirai da suke so su yi ta'addanci sai ku yi yaƙi don ku kare kanku wannan babu matsala wannan ko jumhur sun tafi akan haka amma wa zahabul jumhur su ban wato malamai mafiya yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi ila annal ayata mansuka cewa ita ayan ma an shafe ta nasaktaha ayatul bara ayatu cikin suratul bara'a suratul abin nan bara'atu tauba wasu ta bude da bara'atun min Allah ko ba ka ba to suratul tauba ayat da ke cikin suratul tauba wacce Allah subhanahu wataala yake cewa faqatul mushrikeena haisu wajabtumuhu ta shafe wacce ayata wato wajabta yaki ko kuma yin hana yaki wacce ta zo ta ce an hana yaki a wasu watanni masu alfarma kun gane ko in ji jamhurin malaman tafsir sannan wa qauluhu ta'ala da faɗan Allah madaukakin sarki wa qatilul mushrikina kaffa kama yi ƙacilunakum kafa wannan aya ita ma ta shafe wancan hukunci na yaƙi a cikin watanni masu alfarma su jumhurin malaman tafsiri sun tafi akan wannan in gane ko hakanan su'ila sa'id bin musayyib ɗaya daga cikin magabata shi ma an tambaye shi hal yuslihu lil muslimin shin yana ingantuwa ga musulmai an yuqatilul kuffar su yaƙi kafurai fi fi shahrul haram a cikin wata mai alfarma ɗaya daga cikin watanni masu alfarma shin yana halatta ga musulmai su yaƙi kafirai a cikin wata mai alfarma an tambaye shi sai ya ce ƙwala ya ce na'am eh ya halatta kun gane ko yana nufin idan sun kawo musu hari ke kun gane ko hujjatul jumhur hujja ta wato malamai waɗanda suke mafiya yawa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato gaza ya yi yaƙi a wani waje a hawazin akwai wani gari da ake cewa hawazin kun gane ko bi hunai a hunaini garin yake sannan wa saƙifa haka nan manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi yaƙi a saƙifa ita kuma a cikin garin ta'ifa yake bi ta'ifa kun gane ko wa arsala aba amir sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aba amir ila utas wato wani gari da ake cewa utas li yuharib min man fiha dan ya yaki waɗanda suke a cikin ta min al mushrikina na daga mushrikai wa kana zalika fi ba'da ashhurul hurum wannan duka ya faru a cikin wasu daga cikin watanni masu alfarma kaga wannan ita ce wato hujja ta jumhur kenan annabi ya yi yaƙi a wasu daga cikin watanni masu alfarma sannan ya tura sahabbai sun yi yaƙi a cikin watanni masu alfarma ita kanta wannan kissar da muka kawo mabuɗin ayar mu ta nan yas'alunaka an shahrul haram qitalun fi ai tana nuna mana dalili a bisa haka kenan sai mu ɗauki cewa in wani dalili ya kama kun gane ko daga cikin dalilai na lalura ko ba haka ba to za a iya a yi yaƙi a cikin watanni masu alfarma ko dai kafirai suna son su illata ku ko kuma wato sun shigo muku katsam a cikin wa'annan lokutan to za ku yaƙi wato amma haka ana zaune kawai babu wata damuwa to sai a yi aiki kuma da aya kenan kuma malamai suka ce a haɗa nassoshi guda biyu a yi aiki da su aula aljam'u aula min tarje suka ce a haɗa nassoshi guda biyu a aiki da su shi ya fi da a rinjayar da nassi ɗaya a ɗaya kun gane ko wannan kenan bayan wannan mala ya ce walau kana qitalu fihinna haraman da ya kasance yaƙi a cikin waɗannan watanni masu alfarma haram ne lama fa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata haka ba in gane ko to waɗannan da su ne daga cikin malamai sannan ibn arabi al-maliki ibn al-arabi al-maliki ya ce wa sahihu anna hadhihi al-aya abin wato mafi inganci dangane da wannan aya shine raddun alal mushrikina ta zo ne kawai don ta raddi ta mai da martani akan me mushrikai hina a'zamu alan nabi sallallahu alaihi wasallam qitalun fi shahr haram lokacin da suka so su soki annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da yaki da yayi a cikin watanni masu alfarma ko kuma tura sahabbansa wato don su je su karɓo ayari kuma aka yaƙi aka kashe ibn hadaran kun gane ko ta zo ne don ta yi raddi a kan shi ibn al-arabi al-maliki abin da ya faɗa ke ya ce ta yi raddi ne a kan haka wa ƙala ta'ala shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa saddun an sabilillahi wa kufurin biya zuwa ƙarshen aya sai ya ce fa'iza fa'altum zalika kullihi fi sharul haram idan mutane suka aikata wato abinda Allah ya ambata a cikin wato watan mai alfarma to ta ayyana qitaluhum fihi to ya zama wajibi a yaƙe su ai Allah ya faɗi wasu abubuwa ko bayan ya ce yas'alunaka an shahrul haram qitalun fi sai Allah ya ce me ul ul qitalun fihi kabir ko ba haka ba to sai aka jero waɗansu abubuwa guda hudu ko kamar yace yace sai yace me wasaddun an sabilillahi eh wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraj ahlihi minhu akhbaru inda Allah to waɗannan duka su ma haramun ne idan kuka aikata ɗaya daga cikinsu a cikin wata mai alfarma ana iya a buga yaƙi kun gane ko iza fa'altum zalika idan kun aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu a cikin watanni masu alfarma to za a yaƙe ku kuma a kashe ku kenan ba matsala ba ce kaga malamai kenan haka suke warware ayoyi cikin sanyi ba tare da ka sha wahala ba amma matukar zaka ce zaka fassara qur'ani da larabcinka ko da ka to zaka sha wahala kai ta bankaura gane ko kai ta dukan ga ka idan ka abu amma ka fi makaho makanta kun gane ko saboda baka bi hanyoyin da ya kamata ka bi dan fassara alkur'ani ba kenan in kun aikata ɗaya daga cikin irin laifuffukan da kuka aikata to ko da a cikin watanni masu alfarma ake to za a yaƙe ku kuma a kashe ku wannan shine fa idza fa'altum zalika kullihi fi shahril haram ta'ayyana qitalukum fihi idan kuka aikata ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya ambata wato ya wajaba a yaƙe ku a ciki ba ma haramun ne yaƙin a cikin watan babal ma ya wajaba a yaƙe ku Allah ya mana tsari sai alhukumu thani hukunci na biyu wanda yake cikin wannan aya mai albarka ko kuma ayoyi da muka karanta masu albarka shine hukunci mai matuƙar mahimmanci mutane su sani hal an rudda kun gane ko ridda kamar yadda ake faɗa shin ridda shine mutum yana musulmi ya aikata aikin da zai ya bar musulunci kun gane ko misali mutum kawai da gangan ya zagi addinin Allah ko ya izgili ga addinin Allah yana musulmi ko ya izgili ga manzan Allah ko sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko qur'ani ko ya izgili ga Allah kai tsaye ya kafurta inda yana sane yayi ba da jahilci ba Allah ya ce qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum domin me yasa ayat ta sauka wato munafikai ne suke wa sahabbai wato izgili sai su dinga cewa duba shi duba shi duba shi ɗan gajere suna faɗa suna izgili da ayoyin Allah aka kai ƙarar su gurin manzan Allah ga abin da suke yi sai suka ba da uzi suka ce a wai suna yin haka ne don su rage tafiya wai don nisan balaguran su ya musu sauki a nisan tafiyar su yayi sauki su samu saukin tafiya wai hira ce irin ta kan hanya ka rage wa kanka nisan tafiya sai Allah ya ce la ta'tazuru kada ku bada uzuri kad kafartum ba'da imanikum hakika kun kafurta bayan imaninku me suka yi izgili suka yi wa mu'mini suka soki addinin Allah kun gani to wannan ɗaya daga cikin nau'i na ridda kenan daga cikin nau'i na ridda kun gane ko mutum ya haramta halal yana sane ya ban musulunci kafirci ne ka haramta halal ko kuma ka haramta halal ko ka halalta haram kun gane ko mutumin duk da ya ƙi yin sallah ya ce ba wajibi ba ce ya kafarta ya yi rida ba addini da sauran ire-iren su da duk abin da mutum shi yasa ka kiyaye harshenka ka san me kake gai kana hira ka kiyaye wato wasanninka ka dinga haɗawa cikin saɓan Allah subhanahu wataala ko ka zamuna cikin gurin mutanen da suke yin izgili ga addinin Allah kana zaune da su idan musiba ta zo haka fa Allah ya mana tsari shi yasa Allah ya ce idan ma kana zaune a gurin da ake izgili ga addinin Allah ake wasa da ayoyin Allah to ka tashi ka bar gurin idan ko ka ki tashi innakum idan misluhum to kai ma za ka zama irin su ka zama daidai da su shi yasa lokacin Umar bin Abdulaziz aka je aka kamo wasu suna ko caca ne suke yi wani yana zaune shi kuma yana kallo aka kamo shi aka zo yin hukunci sai ce wallahi shi ba yi yake ba shi yana kallo ne sai ce ku fara da shi sai ce saboda Allah ya ce innakum idan mislum ai in dai ka zauna tare da masu sako kai ma kana tare da su Allah ya mana tsari to hukuncin ridda mala ya ce shin ridda ta habatul amal shin tana bata aiki ridda ta lalata aiki mutum ya yi shekara da shekaru yana bautata ma Allah misali mu ce shekara 60 Allah ya tsare ko mu ɗauki ɗaya ƙasa ƙasa shekara 20-30 Allah ya tsare ba ma fatan ɗan shekara 60 ya aikata irin wannan shekara 20-30 mutum yana musulunci ya yi ƙoƙari wata ilma har ya yi aikin hajji ya yi umara ya yi sauran ayyukansa kawai sai ya aikata wani abu da yake wato aikatawa wanda yake fitar da shi daga addini ya yi ridda to Allah ya ce wa man yartadid minkum an dini fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun to da wannan ayar ne suka ce duk wanda ya shekara talatin ko ishirin ko hamsin ma yana aikin alkhairi yana yin musulunci sai ya ridda shi kenan in ya taɓa yin hajji aikinsa ya lalace yanzu in ya dawo musulunci ya za a yi shin sai hajjin ta rushe sai ya sake koya za a yi a nan aka yi saɓani za mu ji maganganun ma shi ne ce tana lalata aiki wata zahabu biha ko wata zahabu bi hasanatil insan shin tana tafiya da ayyukan mutum idan ya yi ridda bayan ya yi ayyukan alkhairi mala ya ce dallat qauluhu ta'ala wato faɗan Allah maɗaukakin sarki yayi nuni a bisa wa man yartadin minkum an dini fa yamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah zuwa ƙarshen aya yace ala anna ridda cewa it lalle ita ridda tuhbatul amala tana bata aiki aya qarar ta nuna ridda tana bata aiki mala yace wa tudi'u thawaba kuma tana batar da lada da kana da wato kana misali a ce akwai wata sallah da kai kana da am- kayi ta ka kyautata ta Allah ya baka lada miliyan miliyar guda saboda kyakkyawan aiki misali to yanzu idan mutum ya rida wannan ladan bayan ya dawo musulunci zai dawo wannan ladan malai ce a shine sai ya ce wato di'u thawab tana batar da wannan ladan wato di'u thawab al'amal salih tana batar da ai ladaddakin da mutum ya tara na ayyuka na kwarai amma ina ne saɓani yake wa ƙadiktilifal ulama fil murtaddi amma malamai sun yi saɓani dangane da wanda ya ridda ban musulunci hal yuhbatu amaluhu bi nafsin ridda shin ayyukan nan da yayi daga yayi ridda sun lalace babu su sun tafi a banza da yin riddar ko kuma kun gane ko ko kuma akwai wani abu am bi wafati alal kufri ko kuma sai ya mutu akan kafirci shin ko da ya dawo wa'ancan ayyukan riddan nan ta batar da ayyukan to nan ne saɓani ne ke malamai sun kasu gida biyu imam malik da imam abu hanifa kun gane ko malik wa abu hanifa ila annal amala yuhbatu bin nafsir ridda imam malik da imam abu hanifa suka ce daga mutum ya yi ridda kawai ayyukan duk da ya sun lalace a rayuwarsa amma sai dai إمام الشافعي يا صاحب مصر وقال الشافعي رحمه الله لا يبطل الأمل إلا بالموت على الكفر aikin ba zai lalace gaba ɗaya ba sai dai in ya mutu bai dawo daga wannan ruddar ba har ya zarce ya mutu a kan kafirci bai dawo ya tuba ba amma matukar ya dawo shi imamu shafi ya ce ladaddakinsa da ya yi ayyukansa na alkhairi za su dawo kowanne ya yi ƙoƙarin kawo hujjoji saboda lokaci zan yi kokari a gurguje mun gane ko hujja ta farko su malikiya wa hujjatu malikiya ko wa hujjatu wa hujjatu malik wa abu hanifa wa hujjatu malik wa abi hanifa qauluhu ta'ala hujjar da imam malik ya dogara akanta da abu hanifa qauluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki la in asharakta inda zakai shirka la ya haɓaɓan na amaluka da aikinka duka ya rushe ana tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro annaba aka gaya wa amma saboda kamar yadda malamai suke yin bayani allah ya san annabi ba zai yi ba ana tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro mun gane ko don al'ummarsa su ji cewa annabi an ce mai idan ya yi shirka za a ɓata ayyukansa to ina da wanda ba shi ba to kaga da wannan aya su imam malik suka ce shirka tana ridda tana bata aiki kenan Allah zai bata aikin mutum gaba kiɗa sai dai ya dawo ya sake ta sakewa in ma ka taɓa yin hajji sai ka dawo ka sake Allah ya mana tsari wa ƙauluhu da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki duka dai na ji imam malik da abu hanifa wa man yakfur bi imani fa habita amaluhu duk wanda ya kafirce bayan imani to fa habita faqad habita amaluhu afwan faqad habita amaluhu hakika aikin sa ya lalace fadallat ayatan mala yace sai ayoyin guda biyu suka yi nuni ala annal kufra cewa lalle shi kafirci muhbitun muhbitun lil amali yana wato lalata aiki gane ko yana bata aiki biduni taqyidi bil wafati alal kufri ba tare da an yi kaidi da mutuwa akan kafirci ba abin da yasa malai ya karfafa wannan maganar ra'ayinsa kenan Sheikh Muhammad Ali Sabuni shi ma ya tafi akan ra'ayin Imam Malik da Imam Abu Hanifa wannan abin abin tsoro ne duk da kaulin Shafi ni kaina na fi karkatuwa a kansa amma dai karatu ne amana ilmiya dole mu karanta ko ba haka ba magana imamu shafi ni ta fi kwanta mini amma kuma magana su su abinda malik da abu hanifa a ba tsoro ce kun ga ayoyi suka kawo kai tsaye karara kuma ayoyi zahirin ayoyin suka bi ko ba haka ba daga mutum ya yi aiki duk tsawon shekarun da inda ya ridda to aikinsa ya rushe amma abu hanifa ga dalilansa afwan shafi imamu shafi ga dalilan da ya dogara da shi duk da ba mu gama kawo hujjojinsu eh, malikiya da ah, abin nan ɗin ba da abu hanifa ba malik da abu hanifa duk da dai mu wadatu da wannan amma dai me shi yasa su a gurinsu duk mutumin da ya je aikin hajji ya dawo bayan ya yi ridda wato ya yi ridda ya dawo musulunci to inda ya taɓa aikin hajji ya je ya sake ta domin zai je ma Allah wanda bai hajji ba Allah ya mana tsari فقال مالك وأبو حنيفة يلزمه إعادة الحج لأن ردته حبطت حجته شيني دي مغانا ردة ستالالا تامسا أي كان حجنسا وقال الشافعي أما إمام الشافعي يتي لا حج عليه بزي ساكي أي كان حجما هنغاني كو يتي لأن لأن حجته قد سبق دومين يا يتبين حج والردة يتكو ردة la tahbitu ba la tahbitu ba ta lalata wani aiki ko da haji ko da wani haji illa sai dai idza mata alal kufri sai dai idan mutum ya mutu akan kafirci yana imamu shafi'i shi ya ce hujjarsa Allah ya kayyade fayyamut wa huwa kafirun shi ya dogara da wannan gaba fayyamut wa huwa kafirun fa'ula'ika habitat a amalun wa'yannan su ne wanda Allah ya lalata aikinsu kun gane ko sai ce faya mutuwa huwa kafin fa'ula'ika habitat wato su ne wanda Allah ya lalata aikinsu saboda sun mutu suna kan kafirci amma inda ka dawo kafin ka mutu to ayyukanka za su dawo maka kun gane ko shine saɓanin a nan sai mu kawo magana babban malami na malikiya kuma hujja ce kun gane ko shine ibn al-arabi ibn al-arabi shi ma ya tafi akan cewa hakikanin gaskiya malamanmu na malikiya sun tafi akan bacin aiki da ridda kawai ya ce amma gaskiya shi ya fi tafiya akan sharaɗin idan mutum ya mutu wato akan kafirci kun gane ko sai ya mutu akan kafirci bai tuba ya bar wannan riddar ba shi ma ibn arabi almaliki haka ya tafi akai ya saba wa kaga ba maliki ne na biyunsu daga cikin manyan 'yan malikiya shine a sheikh muhammad amin a shanƙiƙi shi ma ya tafi akan wannan ra'ayi a cikin littafinsa dafu ihamul ittirab an ayatul kitab wato a cikin littafinsa da ya masa suna da dafu ihamul ittirab wato tunkuɗe duk wasu matsaloli da za su shigo a cikin ayoyi na alkur'ani ko kuma kafirai da yahuda su haɗa aya da aya su taci karo to shi ya yi ƙoƙari ya magance wannan matsalolin kamar wancan littafin da muke yawan zuwa da shi asilatul qur'an majid to dan uwansa kenan wani babban malamin mu anan Sheikh Abdul Malik ya haɗa su guda biyu da shi as'ilatul qur'an majid da shi wannan daf'i hamul ittirab ya karantar da su a sunna tv tsawon shekara biyu ko uku wato a cikin kasakasai zama darasi kusan 60 ba da 59 haka a afwan 259 darasi 259 kuma alhamdulillah wannan darasin kusan 70 cikin 100 tare aka yi da ni ina zaune ina bude littafi to wannan shine dafu ihamul ittirab a ciki ga abin da Sheikh Muhammad Aminu Shankiki yake faɗa yace qauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malum sai mala yace hadhihi al-aya al-karima wannan aya mai girma tadullu ala anna ridda tana nuni a bisa ridda la tabtilul amal ba ta shi kaji akasi dan malikiya ne babba dan kasan murtaniya kun san murtaniya ko babban malami ne na kasan murtaniya kuma wanda da ya je saudiya ya je maka don ya yi aikin hajji suka hana shi dawowa sai da ya mutu a can saboda ilimin da allah ya masa allah ya masa rahama sai ya ce shi ya saba kaga mazhabarsa ya ce wannan ayar ba ta nuni a bisa la ta dullu ya ce wannan aya afwan farko ya kawo magana ce ya ce farko magana da ya ce shi a gurin salata dullu la ya ce annar ruddatu la tuhbitul amal ridda ba ta wato lalata aiki da kawai mujarradinta sai ce illa bi qaidil mauti alal kufri sai dai a rataya mata idan riddar ta ratayi da mutuwa da aka yi riddar ba a tuba ba an dawo aka mutu a kai to shine aiki ya lalace amma da za a dawo a dawo a tuba a imani to aikin yana nan bai lalace ba wannan shine ra'ayinsa Allah ya masa rahama ya ka dalilai ya ce bi dalili ƙauluhu ta'ala shi ma irin dalilin da imamu shafi'i ya tafi a kansa ya ce fa ya mutu wa huwa kafirin Allah ya ce fa ya mutu ya mutu wa huwa kafirin yana kafi shine wanda aikinsa ya lalace wannan kuma shine insaf kaga ba ta kalidi a mazhaba in gaskiya tana mazhabar da kake bi wato sai ka bi ta in kuma an samu kuskure a cikinta ko kuma wato wani dai tuntube sai ka batta kakka bi son zuciya wannan shine cikar ilimi da tsoron Allah kun gane ko tare da cewa kamar yadda na gaya muku mutumin da yake sakaci da addini da irin wannan ba ka bashi fatawar imamu shafi sai ka bashi fatawar imamu malik in ka san dan duniya ne wace a shi kenan sai dan ka ga ya da zuciyarsa ta raurawa ta raurawa zai imani na gaskiya suka ce to akwai wai mafita akwai kaulin akwai kauli na biyu kai kauli na biyu ayyukan ka za su dawo ka tuba amma kar ka saki yawwa wasa da addini ka san lokacin da Allah zai dauki ranka Allah ya mana tsari malam ya kawo dalilai cewa qad ja'atil ayatun ukhra ayoyi sun zo na daban ta dullu ala annar ridda ta habatul amali mutlaka wato tana nuni a bisa ridda tana bata ayyuka kai tsaye saki ba kaidi walau raja ila walau raja al-islam amma da mutum zai dawo zuwa ga musulunci fa kullu ma amila qabla ridda duk abin da ya aikata kafin wannan ridda ahbatatu ridda ridda ta lalata shi ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki wa man yakfur bil iman faqad habita amalu cikin suratul ma'ida ko ya kawo shi ma dalilai wa qawluhu da faɗin Allah maɗaukakin sarki la in asharakta idan kai da za ka yi shirka ko la yahbatanna amaluka cikin suratul zumar ya kawo ta shi ma wa qawluhu kaga duk maganganun da mazhabarsa suka dogara akai imam malik dishi yake kawo da faɗin Allah maɗaukakin sarki walau asharaku da dai za su yi shirka lahabita anhum ma kanu ya'malun da abin da suka kasance suka aikata ya lalace da Allah ya lalata shi to sai malam duk bayan ya kawo wannan sai ce wal jawabu an haza to jawabi dangane da wannan ayoyi da na kawo ji sheik ya ce anna hadhihi min masail at-ta'arud wannan ayoyi suna daga cikin ayoyi da ake ce musu suna da cin karo da juna a zahirin lafazinsu amma a hakika ayoyin Allah ba sa cin karo da juna yanzu sai ka kwantar da hankalinka a karantar da kai ya za a haɗa ayoyin daman wannan littafin an yi aiki da shi don ya haɗa maka ayoyin shi yasa shi kansa Sheikh Abdulmalik lokacin da yana karantar da wa'annan littattafai sunan sunan shirin haɗa na soshi kun gane ko aljam'u bainan nusus haɗa nassi da nassi ana gani a zahiri kamar ya ci karo sai a haɗa shi kuma a gabe ci karo ba yanzu kamar ayoyin da muke karantowa bari ba ku misali guda Allah ya ce yattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adun wala hum yunsun ku ji tsoron wannan rana da za ta zo in gane ko alkiyama ake magana la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'a mu dauki iya inan wala yuqbalu minha shafa'a wanda a ranar da ba za a karbi ceto ba ranar alkiyama wata aya kuma ta ce za a karbi ceto ko to yanzu a hanan sai kafiri ya zo ya ce to nan aya ta ce ba za a karbi ceto ba la yuqbalu minha shafa'atun can kuma aya ta ce ku kuke cewa ma hadisi manzon Allah shi za a bawa shafa'atul uzma shin akwai cin karo babu cin karo sai a kwantar maka da hankali ayar da ta ce wala yuqbalu minha shafa'a tana magana ba za a ceci kafirai ba kafirai ceto mutlaki take korewa na kowa da kowa sai mai imani kun gane ko ayoyin kuma da suka ce za a ba da ceto masu imani za su cuci yan uwansu muminai kun gane ko sannan shi kansa kafirai akwai za a yi taƙaidinsa da baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu talib za a yi masa ceton da za a dawo da shi saman cikin wuta maimakon ƙasan wuta sai a ɗai saboda ya yi wa manzan Allah soyayya ya ba shi kariya amma dai bai musulunta ba ba za a fito da shi daga wutar ba amma yana saman wuta duk wannan ceto ne to kaga haka ake haɗa nassoshin a haɗa nassin aya da hadisi ingantacce ba su ci karo ba kai ne a zahiri kake ganin sun ci karo ya za a haɗa maka su sai a haɗa maka su duka ka gane shine to haɗa nassoshi to shi ma malam anan sai ya kawo ya ce waɗannan irin waɗannan ayoyin suna cikin ayoyin da ake suke shiga babu ta'arud mutlaq wal muqayyid fa yahmalu mutlaq ala al muqayyid kun gane ko sai a ɗauki wato mutlaq akan muqayyadi hakanan fayuqayyidul ayatin mutlaqa bil mauti ala al kufri to wannan aya za a yi mata qaidi ita mutlaq din da ta zo cewa fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah za a yi mata qaidi da fayya mutuwa wa kafirun kan gani haka ake hada nasoshin sharadi shine idan mutum ya mutu wato a halin yana kafiri bai tuba ba sai mala ya ce wa haza muqtadal usul kuma wannan shine hukunci wanda ya fi dacewa da usulin fiqhi dole ilimi na addini sai ka bi tsarin shi yana da ma'abubuwan aikinsa da kake gane ilimi ba kai tsaye ka faskaro aya ka fassara ta ba a akwai ka'idoji na ilimi idan ka ce za ka fassara aya da larabci zalla to wallahi wata ran kalmar da za ka faɗa ta kafirci mun gane ko yanzu kalmar da Allah subhanahu ta'ala ce wa waje ta kabbalan fahada ya za ka fassara ta inda larabci za ka fassara ta ɓanna za ka amma ka koma sai ka koma usul ka koma yadda sahabbai suka karanta ka koma yadda sunna ta fassara sai ka fassara mai kyau wa waje da kabbalan fahada muka same ka baka da shari'a shari'a ta musulunci muka baka shari'a amma ka fassara ta da waccan asalin kalmar da larabci kalmar dal batacce kenan to ka fassara ta haka ka yi barna a muka same ka wanda baka da shari'a sai muka baka shari'a shine fahada da to wannan shine ina ganin lokaci kuma yayi ana ya kamata mu dakata abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana Ramadan gashi mun shigo sha'aban wato makocin Ramadan Allahumma ballighna Ramadan amin muna masu imani muna masu lafiya kuma to sai Allah ya kai mu sati mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله